الله الرحمن الرحيم باب الهمز المفرد إذا ساكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتاها إثر الضم نحو مؤجلة ويبدال للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجذوب نهملا تسوان شع ست وعشر يشع ومع يهيئ وننساها ينبع تكملا وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجع ماء واقرأ ثلاثا فحصلا وتوهي وتويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبيه الامتلا ومؤصادة أو ست يشبيه كله تخياره أهل العداء معللا وباريكم بالهمز حال سكونه وقال ابن غلب انبياء تبدلا ووالاه في بئر وفي بيع ورشهم وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة ويعلتكم الدور والإبدال يجتلى وورش لألا والنسيء ببادئ بيائه وأدغام في ياء النسي فثقلا وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا فكانت عزم كآدام أوهلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أشيك بعد كراتون حفظ الأمان ووجه التهاني وندعك بسن صدى الشاطبية na maulana alwali kamil alkasim bin firu al'andalusi a yau shida ga watan ramadana hijira ta ma'aiki alayhi salatu wasalam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida a masallacin zawiyar maulana a khalifa gari su a nan garin da masu jihar yau kamar yadda muka saba za mu yi tarfifin karatunmu na jiya da wasu tabbiki sai mu ci gaba a jiya mun karanta hukunce-hukuncen haduwar hamza guda biyu haduwar hamza guda biyu wanda wasalinsu ya bambanta wasalinsu ya bambanta wanda muka ce nau'i biyar ne nau'i hudu daga ciki suna mu'akasa ma'ana akwai mai mukabilin kowanne daga ciki su ne wanda na farko da fata na biyu mai kasara na biyu da kasara na farko da fataha na biyu da kasara wanda a kuma yake da mukabili na farko da fataha na biyu da zamma kowanne yana da mukabili ya zamanto kashi kashi hudu kenan kashi hudu tafi'a ila da minas sama'i au wannan suna muqabilin juna ja'a ummatan da kuma nasha'u wa sabna ko nasha'u asabna suna muqabilin juna sannan wanda ba shi da muqabili aka shine nasha'u ila a waɗannan nau'o'i guda biyar ahadu sama nafi ibn kafir abu abdul bakri a nau'i na biyu na farko shine tafi'a ila da ja'a umma suna tafihili tafi'a ila tafi'a ila suna tafihilin mai kasaran kamar ya ja'a umma mai damman kuma suna tafsilinsa kamar kamar wau ja'a umma umma sannan a nau'i guda biyu masu akasi shine nasha'u a sabna min as-sama'i aw a nasha'u a sabna mai fata suna mayar da shi wau min as-sama'i aw kuma mai fatahan suna mayar da shi ya sannan na biyar din wanda ba shi da akafi shine yasha'u ila wanda yana da wajihi guda biyu ko ka karance shi da tafsili kamar ya ko kuma ka mayar da shi kamar wau jiya duka da tafsili mun yi bayani akai sauran qurra'u da bai ambace su a wannan babi na ikhtilaful hamzataini ba to su ne ibnu amir da kufawa ibnu amir ashami kufawa hamza kisai asi waɗannan suna karanta duk waɗannan hamzatin da tahqiqul hamzataini duka hamza guda biyu din suna barin su yadda aka gansu misali suna karantawa قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله تفيء إلى هكذا فلما جاء أمة رسولها أمة ده همزة كررة هكذا مثالي آه نشاء أصبنا نشاء ده همزة كررة هكذا من السماء أو من السماء أو هكذا شما والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم to wannan shi ne mazaban ƙura'u a wannan babi na saɓanin wasali a hamza guda biyu a kalmomi daban-daban guda biyu sannan a ƙarshe ya kawo tambihi muhimmi ce na cewa wa kullum bi hamzin kulli yabda mufassila tare da sanin cewa haɗuwar hamza guda biyu shi ya haifar da dukkan karatun da muka yi in ba su haɗu ba aka fara da ɗaya aka bar ɗayan to ta hakiki ne hamzan da ake ibidalin tsawon ko ya za a haka shi wanda ake tafsirinsa ya kowau ya kowau za a hakake shi saboda ba su haɗu a buɗe ba misali za ka fara karatunka a asabna asabna da tafiki za ka fara haka za ka fara karatunka ila ila amrillah ko ummatan ko ila siratin da tafiki za ka fara sannan a ƙarshe sai shi ma shi in aka ce ibidali shi ne mahaf ne kamar yadda hamza alif ko ya ko kawai shi ne mahaf sannan kuma idan aka ce kuma tashili shi ne ka samar da a hamza ɗin ka samar da wani harafi wanda ba hamza ba wanda shigin hamza kuma ba hamza ba harafin ya yi kama da hamza ya yi kama da watsalin wannan wannan ɗin ke sa ya ce wal musahadu bainama huwal hamzu bainama huwal hamzu wal harfu alladhi minhu ushkila yana nan tsakankanin hamza ne shi da kuma a harafin da harafin da aka yi abin nan ɗin shi ne an muke cewa salashin nashi salashin nashi da da hamza ma'ana ka samar da wani harafi shi ba hamza ba ba kuma wannan harafin ba ma'ana wani harafi ne ba hamza ba ba alif ba ba hamza ba ba ya ba ba hamza ba ba wau ba shine mai suna na anan ushkila din yace shine izalatul izalatul ishkali eh saboda akwai ashkala da af'ala da yake zuwa da ma'anan ne ma'anan nafiyu eh kaman ka samar da wani harafi wanda aka mishi selection cikin wanda muke yi a bangaren a bangaren ishimami in ka ce ihdina ziratal mustaqim kaga a ishimami ka samar da wani harafin da ba sad ba ba kuma zaira ba a cakuɗe sautin zaira ɗin da sa ɗin a cakuɗe to kamar wannan ne a nan shi tasihili idan ka ce ya sha ila ila wannan yi ɗin ba hamza ba ne ba ya ba ne wani harafi ne wanda aka yi selection ɗin shi aka cakuɗa hamza da ya aka samar da wani harafin da ba hamzan ba kuma ba ya ba in ka ce ya sha'u in ka ce in ka ce abin nan ja'a'umma ja'a'umma ruɗin wani harafi ne aka samar da shi tsakanin hamza da wau harafin ba hamza ba ne ba wau ba ne an yi selection ɗin hamza da wau aka samar da shi da shi ne wal musahalu wal musahalu bainama huwa alhamdu wal harfu allazi minhu uskila mai suna na yake cewa za ka iya karance shi wal harfi bi jarra huwa alhamdu wal harfi allazi ko huwa alhamdu wal harfu allazi minhu ushkila akwai nukat muhimmai da yawa a sharhi mai suna na saboda abtakaitawa ne muke ba ma faɗan kowanne daga ciki mafi a mafi a'ala shine a samu lokacin da za a buga wannan sharhi kuma a karance shi wannan shine a muraja'a na darasin da ya wuce wannan darasin sabo shine babul hamdil mufrad hamza kwaya ɗaya rakkawai bai haɗu da kowane hamza ba saboda a cikin qira'at kamar yadda muka karanta haɗuwar hamza guda biyu za su kasance a kalma ɗaya za su kasance a kalmomi guda biyu hamza biyu ne suka haɗu a cikin kalma ɗaya shine karatunmu na farko kenan kamar a an zartahum a inna in a ida sannan kuma hamza biyu ne za su haɗu a kalmomi guda biyu shine karatunmu na jiya kenan shine irin su a kalmomi guda biyu ko wasalinsu ya zo iri ɗaya ko wasalinsu ya zamanto daban-daban idan wasalinsu ya zamanto iri ɗaya kala uku ne duka su zamo mai fata ko duka masu kasara kuma ko duka masu damma shine kamar ka ce ja'a amruna ja'a amruna ja'a ajaluna ko haula'i in ko kuma auliya ulaika wanda duka wasalin su iri ɗaya ne ko kuma wanda dazu muka yi bayani wanda duka wasalin su kala daban-daban ne wanda muka ce nau'i ne guda biyar duka mun yi bayani a kansu sannan kuma wannan hamza ne wanda yake mufradi wato hamza ne kwaya ɗaya a cikin kalma amma wasu ƙurrawu daga cikin waɗanda zai ambata suna canja hamzar ba ibdadin da muka yi magana suna canja shi illa iyaka a wannan babi alhamdul mufrad ɗin babu tashili babu idghali babu tashfi'i duka babu kawai ibidali ne tsura ibidali ne tsura a wancan babin da muka karanta na hamza a kalma daya ko hamza a kalmo a hamza a hamza a kalma daya ana samun tasili ana samun ibidali ana samun kuma idkhali idkhali sannan kuma a babin da muka karanta na jiya mai hamza a kalmo mai hamza a kalmomi guda biyu ana samun ibidali ana samun tasiri amma kuma ba a samun idkhali ba za ba za ka ga idkhali a ciki ba ba za ka ga tashbihi a ciki ba babin duka karatun mu in kun mayar da hankali za ku ga ya kare a tsakanin iskafi da tashili da kuma ibdali ne kawai babu idkhali a hamza guda biyu a kalmomi guda biyu a hamza guda biyu a kalma ɗaya ne za ka samu komai komai abin da ake ce mishi tashil duka za ka zo ka samu a ciki za ka samu tashili za ka samu ibdali za ka samu iskafi shine hazm za ka samu tashfi'i kuma sannan za ka samu idkhal duk akwai a wannan kuma mai hamza guda biyu a kalmomi guda biyu abu guda abu guda biyu ne za ka samu waɗannan abubuwa guda biyu guda uku kai za ka zo ka samu shine itikaf da ibdal da tashir ba za ka samu abu biyu ba shine wannan ba za ka samu idkhali ba ba za ka samu tashfi'i ba shi anan kenan kenan babi na farko ya fi faɗi sannan kuma babi na biyu shine zai biye da shi an rage abu biyu a cikin babi na biyu din ba a samu su sune idkhali da tashfi'i a wannan babin kuma an rage duka abu ɗaya kawai ake samu shine ibdal in ka je kuma babin babu babu waqfil hamza za ka zo ka samu komai a kuyaci. Yasa ake cewa ba babin da yake wahala a karatun babin wakafin hamza. Shi dukkan tarkacen tasirin da muka yi magana duka akwai a ciki. Dukansu akwai daga ciki. Illa iyaka idkhali ne ba za a samu ba ciki. To shi ne wannan babi ɗin kenan wanda ya kaɗaita da ibdali babu alhamdul mufrad kenan farko ya fara da al'imamu wasu iza sakanat fa'an min alfi'ili hamzatun fawarsun yuriha harfa majin mubajjila iza sakanat fa'an min alfi'ili a fi'ili fi'ili fi'ili da ya zo a cikin ƙur'ani masu hamza a ciki idan hamza ya zamanto sukuni a wajen ɗin wannan fi'ilin hamzan yana muƙabilin fa yana mahallin fa in ka mayar da wannan fi'ilin wazani to na hamza za ka ga ya zo a muƙadili ko a mahallin fa to shi ne iza sakanat fa'an da yake iza sakanat sai ya kawo tamizi sai ya ce fa'an sai ya yi bayani faɗin daga ina minan fi'ili faɗin fi'ili a wazani idan ta zamanto tana da sukun shi ne iza sakanat hamzatun idan hamza ta samu sukuni a ina sukunin fa'an tamizi daga fa to wannan faɗin na menene minal fi'ili na fi'ili to idan ka samu wannan wannan zabidi fawarshun shi warshu yuriha harfa maddin fawarshun yuriha harfa maddin fawarshun yuriha harfa maddin shi warshu zai nuna zai nuna saboda yuri din daga ara yuri ne ruba'i ara ara asalinsa ar'a ara din asalinsa ar'a alawzin af'ala ara yuri yuri ne to shi kuma ara akwai na nunawa na gani kenan sannan kuma akwai sanarwa warshu yace wannan hamza ɗin zai nuna maka ita har harfa majji mubajjilan a yayin da yake juya wannan hamza ɗin in ya juya wannan hamzan sai ya nuna maka wannan hamza a matsayinta na harful majji ko ya sanar maka ya sanar maka da wannan hamza cewa ta zamo harful majji wannan ka fassara ra'a wato na sana na sani kenan na sani saboda ra'a din kala kala ne in ka ce ra'a ya gani ma'ana a zahiri ba a mafarki ba in ka ce ra'a zai yi ya zamanto ya gani a mafarki in ka ce ra'a zai yi ya zamanto haka ra'ayinsa yake in ka ce ra'a zai yi ya zamanto ya sani ra'a din kala-kala ne da saboda haka a nan din imma ra'a na gani wa imma ra'a na sani warshu zai sanar da kai wannan hamza wannan hamza din ta zama harful maddi warsu zai nuna maka hamzar a yayin da ya canja ta zuwa harful maddi zai nuna maka ita shine mubaddilan din hal ne na fa'ilin yuriha ay yuriha hala kaunihi mubaddilan wannan shine ka'ida amma na al-imam warsh amma duk wanda bai iya sarfu ba zai wahala ya fahimci wannan babin illa iyaka idan ya yi karatu a tsangaya to a tatibiki ne kawai zai gane amma ba a bisa wannan ka'idan da alimamu shafi'i ya faɗa ba misali kaga misali yu'minuna yu'minuna yu'minu ba yu'minuna da hamza ne to asalin kalmar yu'minuna din an ɗauko shi ne daga a'amana a'amana din mudari'insa yu'minu a gane to a'amana din hamza ne guda biyu na farko mai fata ita ce zaida na biyu mai sukun ita ce asali in aka ce me wazanin a'amana sai ka ce af'ala to zaka ga hamza mai sukun din a wazani ya zo daidai inda fa yake a amana af ala mun gane in ka ce af ala hamza din shine muqabilin hamza na za'ida fa mai sukun din shine hamza mai sukun din wanda muke karatu a kai a gane mimun mai fataha din ainun mai fataha din shine mimun mai fataha nunun mai fataha kuma shine lamun mai fataha maka ce ma menene wazanin a'amana sai ka ce af'ala to sai ka ga wannan hamza mai sukun din yayi muqabili da fa in ka mayar da shi mudari kuma yuqminu wazanin sa yuf'ilu yuf yuf'ilu to zaka ga inda hamza mai sukun din yake fali a wazani to wannan hamzan sai ka mayar da shi harfin maddi in ya zo bayan damma kaman wannan gun sai ka ce yuminu yuminu kawai yuminu in ya zo bayan a in ya zo bayan fataha kaman a'amana amana sai ka ce amana amana ka gane idan ya zamanto bayan kasara ne sai ka mayar da shi sai ka mayar da shi ya wannan shi ka'idar amma sai wanda sai hamza mai sukun da a wazani a wazani ya zamanto maka fa misali idan ka ce u'utumina u'utumina wazanin sa uftu'ila uftu'ila to uftu'ila ka lura u'utumina uftu'ila inda hamza mai sukun din yake zaka ga fa ne a wazanin uf uftu'ila to saboda haka sai ka ce a faliwaji lazi tumina faliwaji lazi tumina hamza mai sukundin tumina ɗin shi ne kama yadda shi ya harfin maji shi ne faliwaji lazi tumina amana shahu wannan in kace lazi tumina ɗin ba yaɗin da yake bayan zalɗin shi ne ya ja maka zalɗin ba yaɗin da yake bayan zalɗin ya yi iskafi ba yi amfani da shi ba hamzan da yake sukun shi aka mayar ya aka mayar ya sai aka ja lazi ɗin faliwajin lazi tumina amanata kaga da ke zalɗin yana da kasara hamzan da yake kan wau mai sukun ɗin sai aka mayar da shi ya sai ya ja zalɗin faliwajin lazi tumina in ka ce sun ma'atu saffa sun ma'atu saffa shi sun ma'atu ɗin sun ma'atu wazaninsa if'al ne if'al to su ma ma gunda hamza yake da sukun din yayi daidai da fa to saboda haka wannan hamza mai sukun din sai ka mayar da shi alif dan me zaka mayar da shi alif din summa din fataha ne da shi saboda haka maimakon summatu saffa ba sai ka ce summatu summatu kawai wannan hamza mai sukun naka ya zama to harfin maddi a karatunka a lafazi za ka ce summatu summatu haka misali liqa'a na'ati liqa'a na'ati i'iti din wazanin sa if'al ne if'al ne ko if'i an cire ya'un din saboda harkun da mu'tal ne aka cire ya'un din saboda alama ta bina'i i'iti wazanin sa if'i to za ka gani nace i'iti if'i inda hamza bi sukun din yake din fari to saboda haka za ka ce liqa'anati to idan ka ce liqa'anati to wannan na din ba alif ɗin da yake jikin nunu ɗin liƙa'a na shi ne ya ja shi ba wannan alif ɗin an cire shi ba za a yi amfani da shi ba hamzan ka mai sukun ɗin na liƙa'a na a e shi ɗin wannan hamzan aka mayar alif sai aka ja nunu ɗin liƙa'a na ɗin da wannan alif ɗin ya zama to liƙa'a na ce asalin alif ɗin da ya ja liƙa'a na ɗin ba a yi amfani da shi ba. Ngani? To haka nan a abin nan ituni da kitabin ituni da kitabin min qabli hada ituni ituni to itu din if'al if'al shi ma inda sukun din yake din a wazani if din tsane to shine me kuka ce ituni ituni ituni to wannan shine a ilmance a ka'ida da shi al-imam shafi'i ya bayar a nan idza sakanat fa'an min al-fi'li hamzatun ay idza sakanat hamzatun fa'an hada kaunihi fa'al min al-fi'li a yani a wazanin fi'ilin wannan hamza mai sukun din fa'ani shine fa warshin yuriha harfa maddin mubaddila fawarshin yuriha harfa maddin mubaddila wannan shine ka'idar amma akwai ka'ida mafi sauki wanda aka gaya wa wanda bai iya sarfu ba wannan ka'ida na mafi sarki sauki akwai wasu harufa guda bakwai duk inda ka ga hamza mai sukun warshu ya yi ibidajin sa harfin maddi to ya zo bayan waɗannan harufa guda bakwai ne an haɗa waɗannan harufa guda bakwai ɗin da kalima ta fayatamannau fayatamannau misalin fa in ka ce fatu bi suratin min mislihi fatu asalin sa fatu ne fatu bi suratin min mislihi kaga ya zo bayan fa to duk hamza mai sukun ɗin da ya zo bayan fa to warshi yana ibdadinsa kaga mafi sauki ya'un kuma misali ya tina min kulli fajjin ani asali ya tina ya tina haka nan misali yu'minu ya tina yu'minu hamza mai sukun din ya zo bayan ya shine ya kenan misalin ta kuma ta muruna ta murunan a ta a ta muruna a ta murunan nasa bil birri haka nan tuminuna hamza mai kudin ya zo bayan ta misalin mimin kuma shi ne muminuna muminina in ka ce muminina hamza mai sukun muminuna hamza mai sukun muminina muminuna ya zo bayan mimin kenan nunun kuma misalin numinu numinu bi badin wa naqtur bi ba asalin sa nu'minu hamza ne ne sun bayan nunu wa kuma misalin sa wa mur ahlaka wa mur wa mur ahlaka bi salati asalin sa wa amur wa amur ahlaka bi salati hamza ne sun ya zo bayan waw sai aka mayar da shi ali aka mayar da shi alif wawur sannan hamza na ƙarshe hamzatul wasli alif kenan misali ituni hamza ne mai sukunin bayan hamzatul wasli shine ituni ko iti iti shine ituni bayan hamzatul wasli waɗannan harufa su ne fa'un da ya'un da ta'un da mimun da nunun da wawun da hamzatul wasli fa hamza mai sukun idan ya zo bayan waɗannan harufa to su ne wanda warshu yake mayarwa harful maddi in ya zo bayan damma ya mayar wau in ya zo bayan fata ya mayar alif in ya zo bayan kasara ya mayar ya misalin bayan damma mu'minu muminu mu'minina muminina mu'minuna muminuna misalin bayan kasara ya fali wajjin lazi tumina tumina ba zi zallutin kasara ne da shi ya zama to fali wajjin lazi zi tumina wanda hamza bai sukun aka mayar ya ya jazal din asalin wannan ya din ya din da ya jazal din an cire shi misalin fata kuma ya tina ya atina da ke hamza mai sukun din bayan fata ne aka mayar da shi alif ya tina in gane to wannan shine ka'idar wannan shine ka'idar to shi ne a nan a mun bar wancan layi na farko shi ne layi ilimi in ka mayar da hamzan da ya in kai wa wannan hamza mai sukun ɗin wazani sai ka duba to shin wannan hamza mai sukun ɗin a wazani ya zo fa ko ai ko ko la in ya zo fa sai ka yi ibidalin ga wasu in ya zo ainihin kuma ba za ka yi bidalinsa ba wannan shine sirrin da ya sa ba a ba a ibidalin irin su fu'ad su su'al a warshi aga za ka ce muwajjala fali wajjil ladhi muwajjala kamar da bayanin zai zo a nan gaba amma in ka zo misal inna sam'a wal basara wal fu'ada wal fu'ada saboda hamzan wal fu'ada din a wazani ainihin ne ba ba bane fu'atun wazaninsa fu'al fu'al hamdan ya wakana a gunda yake gunda yake ainihin ba inda yake fara haka irin su su'al bi su'ali na ajatika bi su'ali na ajatika ba ka ce bi su'ali na ajatika ba to wannan shi ne shi ne ma'anan baitin nan na farko idza sakanar fa'an min al-fi'li hamzatun fawar shi yuriha harfa majin mubajjila a nan ya ce a warshin karara saboda babinsa ne wa man kana za babin da hufihi mazhabun fala budda an yusma wa yudra wa yuqala da ya fada cikin istilahatinsa idan wani rawi ko ƙari'i ya kaɗaita da babi babin nasa ne to ba zai kawo ranzinsa ba sunansa karara zai kawo wannan babin warshu ne kayan ne wannan babin warshu ne saboda haka fawarshun yuriha tsarara fawarshun yuriha harfa majin mubajjida to sai ya ce ma siwa jumlatin iwa'i amma fa a wannan ka'idar ka cire jumla ta i jumla ta iwa ma'ana dukkan dukkan adadin haruffa kalmomin da suka zo hamza mai sukun ne kuma a mukabilin fa amma sun zo a ishtikatin iwa'i ishtikatin iwa'in shine mazarin awa awa awa kun awa awa din mazarin sa shine iwa awa kuma mazarin sa ya'awi abin nan abin nan awa kuma zaka ce ya'awi idan ya zo hamza mai sukun ɗin a mukabili fa a duk wani fi'ilin da aka ɗauko shi daga iwa'i to wannan hamzan ba za ka mayar da shi harfin mace ma'ana musasna ne shi yasa za ka ga muna karantawa wa ma'awahum jahannam wa ma'awahu ba ma karantawa wa ma'awahu wa ma'awahu saboda ma'awa ɗin an ɗauko shi ne daga awa awa awa kagan kace awa hamza din ya zo a wazani ne ya zo kawo saboda awa din wazanin sa fa'ala ne wazanin sa fa'ala ne awa asalin sa awaya wazanin sa fa'ala hamza din yana muqabilin ne muqabilin fa amma wa ma'awahu haka nan misali a irin su a abin nan a abin nan turji man tasha'u wa tu'uwi wa su'uwi ilayka man tasha tu'uwi din hamza ne mai sukun shi ma ya zo muqabilin fa amma me yasa ba a mayar da shi ba ba tuwi tuwi a mayar da shi wa ai da kafin cikin motsin gaban sa a saboda yana cikin jumlar su yi wa ne daga awa ne aka dauko shi haka nan duk filan da dai in ka yi duba ishtikatin sa an dauko shi daga awa to wannan hamzar da yake sukun din karka yi ibidalin sa ga wasu in gane karka yi ibidalin sa ga wasu haka irin sun فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى ده حمزة فاتت فلهم جنات المأوى با هذاك ما يد الشرط المجبة wannan shi ne tuwa jumlatin iwari ma'ana fi'ili ɗaya ya ware fi'ili ɗaya ko kuma istikaki ɗaya wanda in dai daga wannan istikakin ne aka samar da hamza mai sukun muqabilin fa to ba za a mayar da shi harfin najji ba akasin warshu an tsarikil asbahani kenan shi warshu an tsarikil asbahani duk hamzan da ka gani mai sukun duk hamzan da ka gani wanda yake da sukun za ta mayar da shi harfin majji kawai a ƙur'ani ya cire fi'ilai guda biyar ismi guda biyar in ka ga hamza mai sukun cikin fi'ilan nan guda biyar kar ka mayar da shi harfin majji in ka ga hamza mai sukun cikin asma'u sunaye guda biyar kar ka mayar harfin majji banda wayannan fi'ilai guda biyar da ismai guda biyar din duk hamzan da ka gani wanda yake da sukun ka mayar da shi harfin majji shi ma warshi ne fa amma min tarikin ukra min tarikin asbahani za ka karanta shi ne to shi ne a nan fi'ili kwaya ɗaya ne shi ya ce walwawu anhu in tafattaha isra dammi nahawu mu'ajjala mu'ajjala anhu din wasu suka ce damirin yana komawa ga warshi ne aiwal wawu anil warshi babin sa ne wasu suka ce damirin yana komawa zuwa ga hams din hams din aiwal wawu anil hamzi zaka mayar da hamza mai fataha wanda ya zo bayan damma ka mayar da shi waw wal wawu anil hamzi ma'ana wau ne wanda hamza ne aka mayar wau ɗin kenan dalilin zai koma zuwa ga hamza ne da ina rajjaha cewa dalilin ya koma kan al'imam goshi dalili waɗanda suka ce yana komawa zuwa ga hamzu ɗin akwai zuhuli da ya same su zuhuli gafla mantuwa shi idan za ka yi larabci to za ka yi amfani da lafazin da ka kawo misali in ka ce alhamzu sunan hamza ne in ka ce alhamzatu sunan hamza ne ka sa ta ko kar ka sa ta kamar da ana samun irin wannan a ismi ana samun irin wannan kuma a masdari misali salam da salamatu abu ɗaya ne salam aminci salamatun aminci ɗaya da ta ɗaya ba ta hamzun hamza sannan kuma hamzatun hamza to shi imamu shafi'i a baitin baya ya kawo da ta ne idza sakanat fa'an min al-fili hamzatun to da damirin na hamzatun din ne sai dai ya ce anha anha tunda ya ce anhu to damiri na warshu ne mun fahimta ba to anan yana nufi ka lura kuma har yanzu idan ka ga ka ga hamza wanda yake da fataha in bayan zamma ne wannan sharaɗi na farko sharaɗi na biyu kuma wannan hamzan shi ma in kai wazanin shi yana muƙabilin fa to a wannan gun shi kuma kamar yadda hamza mai fata ɗin ya zaman towon shi ne walwawu anu in tafattaha israr zammi in tafattaha idan hamza ɗin ya zamanto yana da fataha israr zammi ai ba da zammi a bayan zamma na nahawu mu'ajjala kamar misalin mu'ajjal mu'ajjalan mu'ajjalan to hamza ne mai fataha ya zo bayan damma wannan hamza mai fataha da ya zo bayan damma kamar yadda shi wau anhu an ai anil warshi daga gun imamu warshi da wancan ka'idan dai na farko da ka karanta illa iyaka an kara ma sharadi dai ne anan sannan na biyunsa ana hamza ba su kunne da shi ba yana da fata hamza ne mai fata bayan damma kuma hamzan a wazani ya zo muqabilin fa in ka ce mu'ajjalan wazanin sa mufa'alan mufa'alan za ka ga inda hamzan mai fata yake fani a wazani mufa'alan haka ne ka ce la yu'aqidu yu'aqidu wazanin sa yufa'il yufa'il inda hamza mai fata yake za ka ga a wazani fani yufa'ilu yu'aqidu to a wannan lokaci zaka mai da wannan hamza mai fata din ya zamanto waw mai fata shine la yuwaqidukum Allahu billahu fi aymanikum la yuwaqid ربنا لا تواخذنا لا تواخذنا إن نسينا ولا تواخذنا sa'in da ke so shida yake jashiwar shi. Gani ba irin su gaba ɗaya duk inda ka gani da wannan zafi'in da wannan ka'ida suna nan da yawa a cikin Qur'ani. To a nan banda fu'ad banda su'al inna sam'a wal basara wal fuwada ula'ika wannan sai dai kana karantawa an tariki asbahani. amma warsu inna sam'a wal basara wal fu'ada wal fu'ada haka nan inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wannan قال قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي قال لقد ظلمك بسؤال بسؤال da hamza karara nesa su'al din wazanin sa fu'al hamza din ya zo a mahallin ainun haka nan fu'ad wazanin sa fu'al hamzan ya zo a mahallin ainun ne ba fa'un ba saboda haka zaka bar wannan hamza shi kuma asbahani a cikin wannan nau'i din ya zaɓi fu'al yana ibidalinsa sai ya bar su'al din fahimta asbahani ke da wasu asbahani shi yana karantawa inna sam'a wal basara wal fuwada ulai wal fuwada wal fuwada haka nan nusabbitu bihi fuwadak nusabbitu bihi fuwadak a gane sai ya bar su'al din قال لقد قال لقد ظلمك بسؤال حجتك ya bar wannan hamza to wannan shine kenan anan ka karanta abu ne ka karanta hamza mai sukun wanda ya zo mukabilin fa'un ka karanta hamza mai fataha wanda ya zo mukabilin fa'un shi ma shi wanda ya zo hamza mai sukun din ba yi da wani sharadi banda kasancewarsa mukabilin fa'un shi kuma hamza mai fata bayan kasancewarsa muƙabilin fa'un ne ya zamo mai fataha ne sannan kuma ya zamanto ya zo bayan damma sharuɗan nan guda uku muƙabilin fa ya zamo mai fataha hamza sannan ya zo bayan damma sharuɗan nan guda uku sai ka mayar da shi wau wau menene wau mai fata wau mai fata da waɗannan sharuɗa guda uku wancan kuma sharaɗi guda ɗaya wannan menene ya gama ma da maganar shi a babin alhamdul mufrad kenan duka kuma a baiti guda biyu kacal duk karatun da muka yi kusan minti nawa duk a baiti biyu ne to shine sai ya dawo ma sufi riwayatu sufi shine wa yubdaru lisufi kullu musakkanin min alhamdi maddan ghayra majzumi mufmila nan ma ya faɗi sunan sufi din karara saboda wani babi ne na shi shi kadai kadai ka'idojinsa ne na shi kadai eh wa man kana za babin lahu fihi mazhabun fala budda an yusma fala budda an yusma shi kuma sufi yace ana canja mishi dukkan dukkan hamza wanda yake mai sukun yasa yace wai gudaru ji sufi kullu musakkani sai yace min alhamdi wannan min din bayaniya ne kamar yadda fa'an minal fi'ili nan kuma kullu musakkanin minal hamzi duk wani wani wani wani abu wani abu mai sukuni yace amma na hamza duk wani hamza wanda yake da sukun ana canja mishi shi al-imamu sufi me ake canja mishi maddan za a mayar da wannan hamza mai sukun din ya zo harfin maddi kamar yadda warsu yake yi sai dai shi na shi ka'idar shi ma daban na shi ka'idan daban shi na yi ka'idan baya duba fa'un baya duba ainun baya duba wannan ya kawo su mustasnayat ne wanda nau'i daban-daban ne waɗannan mustasnayat akwai filin mudari'i majzumi akwai filin amri mabni akwai kuma wanda wanda aka bar hamza din aka bar hamza din saboda saboda barin sa din shine yafi sauki barin sa yafi sauki dama ai an mayar da hamza ne cikin harfin maddi dan yayi sauki saukin karantawa ba to akwai wanda an bar hamza da sukuni saboda da hamza bi sukuni yafi sauki in ka mayar harfin maddi nauyi zai yi wannan nau'i na uku kenan akwai nau'i na fudu wanda idan ba a bar wannan hamza mai sukun din ba aka canja shi harful maddi ma'anan kalman zai canju ishtikaki ma'anansa a larabci zai canju kaga asali abin da ake la'akari da shi ma'ana ne kar ka zo ka canja lafazi ma'ana ya canju sai ya bar shi saboda idan ya canja shi harful maddi ma'anan zai canju wannan nau'i na fudu kenan nau'i na fudu kenan waɗannan nau'i na biyar kuma shine wanda yake da wajihi biyu wajihi biyu ko ka bar hamza ɗin ko kuma ka mayar da shi harfin maddi nau'o'i guda biyar ne su su yake da su nau'i na farkon sai ce ghaira majzumi banda fi'ilin da banda hamzan da ya zo mai sukun ya zo a cikin fi'ili majzumi ka riga ya ka sani a karatunka na nahau ba a samun fi'ili majzumi sai mudari ba fi'ilin mudari un yali lam ka yasham ɗaya daga cikin khafa'isin fi'ilin mudari lam yake shigansa lam kuma jazima ce ta ce lam ya zahab to fi'il hamza din ya zo a cikin fi'il mudari'i wanda yake majzumi to ka kyale shi karka mai da shi harfin mace na'am waɗannan kuma sun zo wurare guda goma sha tara zai kirga masu duka tasu tasu tasu wa na sha fitun wa ashirin ya sha wa ma yuhayyi wa nansaha yunabba takammala ya kawo goma sha taran gaba daya bai ce daya a nan da ya ce tasu ɗin guda uku ne a cikin ƙur'ani na sha kuma guda uku ne uku da uku in ka hada shi ne sittun ɗin ku lura da wannan sosai uku da uku ka hada shi ne sittun sannan wa ashuru ya sha shi kuma ya sha mai yaɗin guda goma ne tunda dukkan ku nan ko yawancin ku makarantan Qur'ani ne ba a bukata a ce muku yana gu kaza yana gu kaza yana gu kaza eh kun rage mana aiki kun rage mana karatu eh misali ta su din nan abin nan akwai a suratu Ali Imran akwai a cikin suratul Ma'ida akwai a cikin suratul Tauba na suratul Ma'ida la tas'alu an ashiya in tubda lakum ha tazo tazo fil mudari ne mai majzumi to sai sai ka bar hamza tunda menene saboda yana da sukun sannan na sha shi ma in na sha in na sha in na sha in na ko abin nan suna nan dai da yawa ya sha akwai mai yawon akwai mai nuna إن يشاء يذهبكم أيها الناس إن يشاء إن يشاء gane haka nan ne nunu din na sha wanda yake da za ka bar wannan hamza ma'ana ta su guda uku na sha guda uku shine sittun sannan na ji mai jan bakin mu ya karanta ta su wa na sha sittun wa ashirin ya sha wa ma ba haka bane tasu wa na sha sittun wa ashuru ya sha wa ma wa ashuru ya sha ne ashuru ɗin za ka yi idafansa zuwa ga ya sha ne saboda idan ba haka kai ba zai zamanto matsufin ne a da sittun za a fahimci cewa ya sha ɗin goma sha shida ne ba goma ba ne in ka ce sittun wa ashurun wa ashurun ɗin matsufin ne a da sittun sai a fahimci cewa ya sha ɗin goma sha shida ne ba alhali ba haka ba ne in ka ce tun da tanwini ta gama da bayanin ta su su uku na sha su uku sannan wa ashuru ya sha goman ya sha ya yi idafan ashuru ɗin zuwa ga ya sha ashuru mudafu ya sha kusi da lafsuhu mudafu ilaihi fi mahalli jarri gane to kenan anan ka samu guda nawa ka samu guda goma sha shida ta su uku na sha uku ya sha goma sannan wa ma yuhayyi akwai yuhayyi yuhayyi da kumba sannan akwai nan sa nan sa saboda shi abu amrin al-basri shi da ibnu kathir suna karantawa ما ننسخ من آية أو ننسأها أو ننسأها suna karantawa au nan sa'aha da hamza ne su minan nasa'ati an nasa'a din shine jirkintawa eh ba za mu soke wata aya soke hukuncin wata aya ba au nan sa'aha ko mu jirkinta ko mu jirkinta jirkinta hukuncinta a gane in ka ce au mun siya ko mu mantar da ita wato daga an sayun si kenan to da ke shi yana karantawa nan sa'aha to shi ma a nan filin mudari ne majisumi filin mudari ne majisumi sai ya zamanto cikin mustasnayat sai yunabba am lam yunabba bima fi suhufin sa am lam yunabba bima fi suhufin sa shine ya nuna ba ce ce ta kammala majzumin a wannan baiti yace ya cika shine sai ka samu guda goma sha tara ga sha shida a sadr sannan ga ga ɗaya biyu uku a ajizul baiti shine sha shida da uku shine zai baka sha tara kenan wannan su ne majzumi ka shari ka lura kamar yadda hankali in kana karatu da tsinsi to karka yi mayar da hamdan su ne sukun ɗin na harfin maji shi ne ma'ana in ba ka san wuraren da waɗannan kalmomi suke ba ka yi amfani da lafuzzuka misali ka ce duk inda ka ga ta su duk inda ka ga ya sha duk inda ka ga na sha duk inda ka ga yu hayi ka ga nan sa ka ga yu na ba duk inda ka gani ka bar hamdan su shi ne ake cewa koyarwa direct fahimtar da mutum a nahau kuma bai iya nahau ba kamar salon da iyayenmu da kakanninmu suka bi suka koyawa gardawanmu haraji harji su ba su iya larabci ba shine so tari ina faɗa cewa wannan ilimi inda ba in ba a san gayoyi ba ba inda za ka je ka samu bil'asati shadidi kuma ba a dawwana ilimi ba banda muhawalan da yanzu muke a su bawabin wa afrad da muka rubuta kawai a tsangayoyi ne wanda ya iya ya iya in ya iya ya haddace su kuma in ya rasu ya tafi da ilimin shi saboda bai rubuta littafi ba ya tafi in gane abin da yake faruwa ne misalin wannan zaka ga ka'idodi da yawa waɗanda aka kawo inda za a bi ta layin larabci sauƙi ne da shi amma da ke waɗanda ake koya musu ba su iya larabci ba sai aka bi musu da hanya direct kawai ba maganan larabci misali an ce an ce ma inna inna abin nan inna fir'auna ala fil ardi ba ala wanda ake rubuta shi da alif din kwaya ɗaya ne farda ne wannan gaskiya ne ka gani sannan kuma aka zo aka hada da wala ala ba'dhum ala ba'd ai shi ma ala ne wala ala ba'dhum ala ba shi ma ala ne kowannen su filin mazi ne ala ya alu sai aka matsa aka hada da ja'ala lahu shirkan fi ma atahu a gane ja'ala da ala filai daban-daban ne amma har dini yayi haka saboda wanda ake koya mishi shi bai iya larabci ba yayi daidai ne ba kuskure in gane amma in wanda ya iya larabci ne baya bukatun wannan harjin ma gaba daya saboda aladin da ake rubutawa da surar yadin harafi ne su ko waɗannan wani wurare guda biyu waɗanda aka sa su harji din a kowanne tsaye daga cikin su fi'ili ne idan fi'ili a ka'idan sarfu wawi ne to a majinsa za a rubuta alif iya'i ne a madinsa za a rubuta ya kaga wanda iya arabiya na hausar kudin baya bukatar kwata-kwata wannan hancin a gane misalin ka ce da a ya du'u kaga mai waune ba to da a din ka rubuta alif in ka ce rama yarmi ba kaga ya ya kawo rama din ka rubuta ya ka daura aluja a kai wannan ka'ida ne tunda ala ya ado ne dole a larabci a rubuta alif ala wala ala dole a larabci a rubuta alif kaga kai ba ka buƙatar wannan harbi inda ka yi a larabci sannan ja'ala kuma dama fili ne daban ba shi da alaka da ala da wala ala ja'ala ne aka sa alif na tasniya ja'ala adamu da hawwa'u ja'ala da mushrikin ko shuraka'a kun gane to Allah ya saka musu da alkhairi wannan tutuji wato har duk da ma mun fara kokari ana tattarawa ana tattarawa a zo a rubuta a tara su a rubuta ba za ka samu wannan ilimi a ko ina a duniya ba sai a Nigeria nan sai a Nigeria a Nigeria ma a Nigeria ma sai a wajen tsangayoyin mu za ka zo ka samu an koya wa mutane harji ba tare da sun iya larabci ba to kaman wannan ne anan muka ce kawai ka ɗauki lafuzzukan kawai duk inda ta su ko ya sha ko na sha ko yu hayyi ko nan sa ko yu na ba duk inda ya zo kawai ka bar wannan sukun ɗin sai ya shiga nau'i na biyu shine wanda fi'ilul amri ne wanda fi'ilul amri ne anan abin da zaka fahimta shi al-imam shafi'i a nahawu yana bin mazhaba mazhaban kufawa ne saboda kufawa a gunsu shi filul amri din majuzumi ne majuzumi ne ma'ana mu'rab ne majuzum to shi yasa yayi asafin wahayi din zuwa ga tasu wa nasha wasu kuma domin su nuna cewa shi baya mazhaban kufawa a nahau sai suka kaddara ghaira suka ce asalin ma'anan min alhamzi maddan ghaira majzumi wa ghaira hayyi eh wannan aikin aikin mabiya mabiya basrawa a nahawi saboda suna so su mayar da imam shafi'in nasu ne mazhaban su yake bi saboda haka shine ghaira ghaira wa ghaira hayyi shikenan ya zama to hayyi din baya nunawa maqufun ne ala tasu majzumi zaman kansa ne zaman kansa da yake yi to shine filin mudari filin amri kuma akwai hayyi hayyi wa hayyi lana min amrina rashada akwai an bihum na cikin surtu batsara qala ya adamu an bihum bi asma'i an bihum wa hayyi lana min amrina rashada sannan wa nabbi bi arba'in nabbi a wurare guda ba ku bukatun ku a gaya mu irin su wa nabbi'uhum an gaisu ibrahim nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim a wurare guda biyu hudu ne nabbi nabbi yazo sannan wa arji ma'an arji ma a wurare guda biyu saboda shi qalu arjihi wa akhahu yana karantawa qalu arji huwa akhahu haka yake karantawa wa ana farun arji'u bil hamdi sakinan da muka karanta daga baya to arji din guda biyu na cikin suratul suratul a'raf da kuma na cikin suratul shu'ara shine wa arji ma'an wa qira'a salatan iqra kuma a wurare guda uku اقرأ كتابك اقرأ باسم ربك اقرأ وربك الأكرم wurare guda uku waɗannan wurare guda uku to in ka hada za ka ga cewa ka samu filul amri guda goma hayyi an bi'i guda biyu kenan na bi'i guda fudu sun zama guda shida arji'i guda biyu sun zama takwas sun zamanto takwas sannan ikra guda uku sun zama goma sha ɗaya gu goma sha ɗaya ne ya zo filul amri nan ma ka yi amfani da lafazinsu duk inda ka ga hayi ka ga an bi'i ka ga nabi'i ka ga arji'i ka ga ikra ka bar wannan hamsa kar ka mayar da su har umarci wannan shine nau'i na biyu kenan amru sannan nau'i na uku shine wanda ka bar hamza din da sukuninsa ya fi ma sauki a harshe saboda mayar da hamza mai sukun din harfin maddi dan a sawwaka sawwaka karatun sa ne ko kuma sun zo wurare guda biyu shine wa tu'wi ilayka man tasha da kuma wa fasilati allati tu'wi turji man tasha wa tu'wi saboda shi yana karanta turji'u turji'u haka nan murja'una wa asaruna murja'una murja maimakon murja'una murja'una turji'u haka yake karantawa kamar da yake karanta arji'i da hamza ma'ana duk waɗannan filai idan suka zo shi a wajensa minar ba minar raja'i bane minar irja'i raja'i shine fata shine turji man tasha wa akharuna murja'una fata قالوا أرجه وأخاف أرجه فاتا أغاني أما شيء كرنت أرجئه وآخرون مرجعون ترجع من الإرجاع شين بيرتين تعبو كنا فشين أنا wurare guda biyun nan yace wa tu'uyi wa tu'uyi akhaffu bihamdihi shi tu'uyi da tu'uyi din ya fi sauki in ka karanta da hamdarsa idan ka mayar ka mayar kuma harfin maddi zai yi nauyi misali watuwi ilaika saboda in ka ce watu hamzan ka mayar da shi wau to dole ka yi idigamin wannan wau din cikin wau din gaba zai zama to tuwi tuwi ko wa fasilati allati tuwihi tuwihi wa fasilati allati tuwihi yawwa wannan shine وتؤوي وتؤوي وتؤوي أخف بحمده wannan nau'i na uku nau'i na fudu kuma shine wanda muka faɗa ɗazu idan ka mayar da kai ka mayar da hamza mai sukun ɗin harfin maddi ko kai ibdalinsa ma'anan kalman zai canzu shine wari'iyan bi tarkil hamzi yushbihu limkila wa mu'sadatun awsatu yushbihu kulluhu takhayyarahu a gane wari'iyan shi kuma ri'iyan shine hum ahsanu asasan wa ri'iya ri'iyan ɗin min ru'yati ne na ganin abu wani ganin abu ahsanu asasan wa ri'iya na ganin abu yana da kyau ri'iya kamar to idan ka mayar da shi riya ka mayar da hamza din ya to ka idgami ya din cikin ya na gaban sai zamanto hum ahsanu asasan wa ri'iya yadda kanun yake karanta wariya don ya zama to wariya riyu din cika ciki ne da ruwa ko ka ce koshi da ruwa ne sai susi ya ce to tunda in aka canja hamzan ya zamo ya ma'anan zai canja ana nufin gani sai aka mayar koshi koshi da ruwa sai ce to a bar wannan hamza inda ma'ana shine asali a bashi hakanan sai ya ce inkila ɗin da ya ce wari'iyan bitar filhamdi yushbihu limkila asalinsa limkila limkila shi ne cika ciki cika ciki da ruwa daga mil'u ne daga mala'a na cikawa shine aka gina wazanin ifta'ala shine imtala'a sai aka kawo mazdarinsa imtila'an imtila'an shine yushbihu limkila asalin da yin shi biyu tila'a da hamza tukunan sai aka aka aka yi kasarin kalma wa musa da tun ausattu yushbihu wannan ausattu din shi mahalli nasbi ne maf'ulun bihi abin da yake nufi wa musa da tun sannan musa da tun kuma yace yushbihu yushbihu yushbihu yushbihu awsatta yace harafin mu'sadatun din ya ce yushbihu ne saboda yana nufin harafi ne kalmomin qur'ani duka malaman qira'a suna kiran shi wato harafi harafin mu'sadatun din yana kamanni da awsattu in ka mayar da hamzan ya zama wau shi alaihim narun musada musada in ka ce musada to dai za a fahimci kalmar daga ausattu ne ausattu ne mai wau ausattu alhali kuma kalmar daga harafi ne wanda yake mahamudi wanda yake mahamudi to tunda kuwa haka ne to a bar wannan hamza ɗin tunda aka mayar in aka mayar wau zai koma wani istikaki daban wawi shi mahamudi ne mahamudi ne yana ba da ma'ana alaihi narun mu'asada shi ne muhulaka muhulaka ma'ana a rufe kofofin aljanna a kansu ba za ka da buɗewa ba to idan kuma ka mayar da shi a wasattu ka ta ɗauke wannan ma'ana ɗin ka mayar da shi wawi ne ba mahamudi ba ne to saboda haka shi ma wannan hamza mu'asada a wurare guda biyu ya zo to a bar wannan hamza ya zo a wurare guda a bar shi shi ne ce kulluhu waɗannan duka takhayyarahu ahlul adai mu'allala cikin littafin mu na tahariru tahariru shafi'iyya mun yi bayani akan akan wannan waɗanda suka yi tahririn cewa tu'uwi da tu'uwihi da ri'iyan da mu'usadatun din duka suna da wajihi guda biyu a wajensa ba gane sun harrara shafi'iyya akan cewa ya kawo su cikin mustasnayat alhali wajihi biyu ne sufi yake sufi yake da yake da shi to sun mance da ya kawo su yace kulluhu takhayyarahu ahlul adai lafazin takhayyara din zai nuna maka wannan zaɓin wajihi guda biyu zai nuna maka wannan ma'ana susi ya baka dama a waɗannan kalmomi ko ka karanta da hamza ne su ko ka yi ibidali a asalin babinsa asalin babinsa shine ترجيء من تشاء منهن وتوي وتوي هكذا وفصيلته التي توي a gane asalin babinsa a bisa abin da ka karanta wa yi gudanar lissufi kullum sakkan kira a gane sannan saboda waɗannan dalilai da muka faɗa ja'izi ne kabar hamza saboda waɗannan dalilai da muka faɗa sannan haka nan hum ahsanu asasan wariya wariya asalin babinsa kenan amma ja'izi ne ka karanta wariya da hamza hakanan alayhim naru sada asalin babin kamar yadda warshi yake karantawa saboda hamzan nan wato hamzan nan mahallin fani daga afada karatun da muka yi ko ka ce da ya zo bayan mimu cikin harufan nan guda bakwai musa da bayan mimu a gani to ko ka karanta alayhim naru sada saboda dalilin da ya fada in aka mayar wudin to zai canja ma'anar kalma ma'ana yana da wajihi guda biyu ta khayyarahu ahadul ada'i mu'allala kun ji ko ahadul ada'i sun ba da zaɓi ka bar hamzan ko ka yi ibidalin sa a asalin sosai saboda waɗancan ta'alila ɗin sababbai da dalilai ɗin dalilin tu'uyi da tu'uyi ya fi sauƙi da barin hamzan dalilin ri'iya kuma ri'iya da musar ma'anar zai canju ma'anar zai canju to shine sai nau'i na nau'i na ƙarshe shine wa bari'ikum wurare guda biyu wa bari'ikum bil hamdi hala sukunihi wa qala ibn ghalbun biya'in tabaddala akwai fatubu ila bari'ikum ba yawa wurare guda biyu duka cikin suratul baqara bari'ikum yace a lokacin da ka karanta da sukuni yace shi kuma ka bar wannan hamza fatubu ila bari'ikum saboda abu amrin al-basri yana karantawa da sukun fatubu ila bari'ikum yana karantawa da sukun wa qala ibn ghalbun biya'in tabaddala ibn galbun ya ce in kana karatu da sosai ka mayar da wannan sukun ɗin ya a asalin sosai gane shi ne mai sunana yake cewa a rabiyallahu anhu yake cewa yake cewa wa kazali sufi aidan بترك حمد بارئكم في الموضع عيني في موضع الموضع عيني فقد حصل للسوطي وجهان أحدهما بحمزة ساكنة والثاني إبدال إبدالها ياء ساكنة يعني هذا وجهي مدعي لا ذكرت آه فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم أكرنت فتوبوا إلى بارئكم بارئكم أولا ليقول لديك سورة البقرة شيري وبائكم بالحمد هذا سكونه وقال ابن غلبون بياء تبدلا zai nuna ma shi ma bari'ikum din wato yana da wajihi guda biyu kamar mu'usada kamar ri'iya kamar tu'uyi da tu'uyi to za mu tsaya a nan saboda duk wannan karatun da muka yi a yana magana a kan karatun ya tsari a kan wasu sai cin gaba kuma sai muwafakat a littafi da muwafakat wani ne yake da bari nashi ne bari a samu ɗaiɗaikun wasu ƙurrawo su wafaka masa a wasu harufa gudani yanzu misali su shi yake da idiramin kabir an samu bu ɗaya da duri ya wafaka masa bayyata tsa'ifatun bayyat tsa'ifatun wannan muwafaka ta ake ce masa sannan zai faɗi wasu ƙurra'u waɗanda suka zazzaɓi wasu harfa a cikin ƙur'ani suka karanta yadda sufi yake karantawa amma ba harfa ba ne wai da yawa kamar yadda za ku zo ku karanta a nan wawala wa fi bi'irin wa fi bi'i sawar shuhun wa fi bi'i biwar shun mulki sa'i fa abdala birin wa birin mu'affalatin ba haka muke karantawa ba za ka ga hamza ɗin miskun ɗin ai ba fa ba ne shi wasu yana mayar da hamza mai sukun in ya zo fa a wazani ne ya mai to shi wannan ai ainu ne bi'ir din wazanin sa ne ne fi'il ne hamza din mai sukun ya zo a mahallin ainu ne kenan idan warsu ya karanta wazirin mu'affalatin wa qasrin nashid ba kayan sa bane ya aro abun su shi asalin sa sai hamza din ya zama to fa shi ne nashi gane haka nan zibu zibu ta akulu zibu zibu zibu din hamza din ya zo a kan ainun ne ba a kan ba ne haka wa bi'isal masir bi'isa din wazanin sa fi'il ne hamza mai sukudin ya zo a wazani ainun ne saboda haka adirin da bisa da ziba warshu ya yi muwafaka da sufi kenan kamar da gobe insha Allah bayanin da zai yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh